أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المتقين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وحد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu iko muka da wannan makaranta mai albarka domin makaranta ta daga cikin dukkan addinin musulunci da aka saba yau karatu mai Allah da za mu kanta ne wato farkon babi na goma sha ɗaya zuwa abin da ya sauka a wannan babi sau yake albabu hadi ashara babi na sha ɗaya shi bayani da rike sunnatul muhammadiyya cikin bayanin tafarkin sunnar muhammadiyya shi babu umurul masajidi cikin babin na al'amuran masallatai wa bayani ma hadatha nasu da bayani abin da mutane suka fare shi yi a cikinsa min albidai shaytaniyati na bidoyi na shidansu tariqu na tafarkin sunna fi babu umur al masajid cikin babu al'amura na masallatai amma da ku sunnah muhammadiyati kaga tafarkin sunnah muhammadiya fi babu umur al masajid cikin babu al'amura na masallatai ko shine Allah ya ce gina kullu wahidin fiha kar kowane mutum ya shagalta cikin masallaci illa bil ibada da sai da ibada eh an hana yin komai ko dinkin hula ko yin kwaro da zamin nan ko yankan fashe da duk wani abu da ka sani a masallaci an hana sai dai ibada mina salati na sallah wa ta'allumul ilmi da koyon ilimi wa zikir da yin zikiri a cikin masallaci Allah da alamar da sarki yace inna ma ya'mur masajidal lahi mu sani dai yana raya masallatan Allah mana mana billahi wanda ya bada gaskiya da Allah wala min lafi da ranar karshe wa aqama salata da da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yatta bai ji tsoron kowa ba illa Allah sai Allah wannan su ne masu raya masallatai in ji Allah. Fa'asa to a kusan ne tsammani, kula ga wannan mutanen an ya kunu su kasance min la mahuta biyun daga cikin shiryayyu. Magana da alamar da sarki ce fi biyu da wasu ɗakuna wato masallatai. Azinan Allah Allah ya izini an turfa a ɗaukaka Allah. Wai zikara bi hasmuhu a yi zikirin sunan Allah a ciki amma Allah a yi zikiri. yatabihu lahu fi ya ayu Allah tasbihi kuma a ciki shine sallah bil gudu wal asali safi da yamma rijalun kama an tambayan ci to tasbihin nan da zikiri safi da masu ba suke yi sai ce rijalun wasu mazaje ne la tulhihim tijaratun wanda su kan kasuwanci na saya da na sayarwa bai shagaltar da su wala bayan haka sayan wani abu bai shagaltar da su an zikir lai har ya sa su bar zikirin Allah ba su da wannan abu wanda zai hana su zikiri kai kame salat da zai da sallah ko ita da zakka da ba da zakka wannan abin da Allah faɗa a cikin maganar masallatai kenan kultu lati in jikiru wal masajidu buyutullah masallatai ɗakuna ne na Allah fala yan baji bai kamata bal abdu gabawa an yanke gila ya shagal da fiya cikin masallaci illa bi ibadatihi sai da ibadar sa sai da ibadar Allah wa fil hadisi ya zo a cikin hadisin annabi yace man da wanda duk ya zauna fil masjid cikin masallaci faqad zara Allah ta'ala hakika ya zo ziyaran Allah ne madaukakin sarki wa hakan Allah mazuri haƙƙi ne akan wanda aka zo ziyara ikramu za'irihi ya girmama wanda ya zo masa ziyara wannan yaji manzon Allah a wurin ibn al-hajj wani malami shi ana ibn al-hajj shi ya kawo wannan hadisi shi mara khalihi a cikin littafin da ake nasa mara khal wa min da rikin sunnati sallallahu alaihi wa sallam daga tafarkin sunna ta tsira da aminci Allah gare shi fi dukhulil masjid a cikin shigan masallaci an yi kaddimar dakilu al-yamina addakil mai shiga masallaci an yi kaddimar yamina ya fara shiga da kafar dama wai akiru shimala ya jinkirta hagu to kaga nan idan ka je wurin jama'a da dama za su duba su ga wane ne ya zo musamman ma idan almajiran ba su yi zurfi a sani ba don almajiran da ba su yi zurfi a sani ba sun fi manyan matsala manyan masu zurfin sanin da kai wani abu sai su ba da hujja wata kila mantawa ne wata kila mantawa ne amma ƙananan kana ga wannan wani biri ne da ka yi kamar da za ku sai yi ba don ka ji zai da su su ne masu duba da ka zo ma za ka duba takalmin ka fuga da wata kaba za ka fara dubiya da ka shigo musu wurzuga da mai ka fara shigowa to anan za su gane wane ne kuma ya zo to amma su manyan yawanci suka ji uzuri cewa Allah ya sa yau da kullum ko kayi marar kanuwa ne mutum ko mantawa yi yawwa to ka ji wannan magana ko wa bil madakal ya zo a cikin littafin madakal yake ba a sunnati yayi niyyar bin sunna fi dukul masjid cikin shigan masallaci ya an yi kaddima yamina ya gabatar da kafar dama wa akira shimala ya jinkirtar da wato ta hagu wa an ya kala shi mala ya fara tube takalminsa kafar hagu awwalan daga farko kuma ba da hulyamina sannan bayansa a tube kafar dama sunna ta nufi filin wahida sunna biyu cikin aiki wahidin guda daya sunna biyu sunna aiki kuka biyu ma yi fa'alu kaifiyar yanda ake aikatawa shi da an ya kala shi mala awwala ya tube kabar hagu da farko kuma ya ja'aluha ala na'al zai dora ta akan takalmin yin fauki ha sama kan takalmin haka kuma ya kalamu ba da hul yamina daga bayansa kuma zai tube kafan dama wai da kila hadil masjid zai fara sa ta ita kuma masallaci kuma ya rikilo rikilo hul shimala ba da zalika sannan ya shigo da kafarsa ta hagu bayan haka fayyata mi'ul lahu sunnata na sai sunnoni biyu za a gare shi karɓi shimal awala dube kafan hagu da farko wata gadim lamina fil masjidi da farawa da dama shiga masallaci wannan shine abinda aka aikata sunna biyu a shida wa an yamsa ana alai kuma ya goge ta kalmar ka inda babu a kofar masallaci kamar da kuli kafin shigansa wa yanzu da ya duba shi kalin alai wanda yake dan zurfi zurfi a takalmarsa wani ka ana san mashin in a can ya gada wani abu a lalahu sai ya gusar da abin tukunna kafin ya shiga da shi masallaci wa illa an ba komai da kala sai ya shiga wa qarwar lalle labari ya zo ana man fa'ala hada wanda ya gada haka nan ta qul lahul malaikatu malaiku ya fice da shi irkut ka shigo fa qad gufar laka lalle an riga an maka gafara intaha magana ya kare wa qala shi ibn hajji ya saki yace المركل ايضا قادن zance a cikin littafin da madkhali fi mahallin akal a wani wurin daban yace wayan wuri daura aniya ma zalika tare da haka yin tisalar sunnati tare da sunna bi Allah ya ja'ala alahu fi qiblatihi kaje sa ta kalmin sa ta gaban sa kalkibra sa inda yake sallah wala ayami ne kai sa ta kalmin sa gefen daman sa kuma wala na kalbi kar kuma sa ta kalmin sa a bayan sa duk wannan doka ne ta kalli ban kace za ka sallah kar ka sa shi a nan kar ka sa shi a nan kar ka sa shi a nan wato banda gaba banda dama banda baya an ji wannan to li'annahu domin cewa shi za ka na min kalbihi in ka kalmi aka sa shi a baya musamman ne da ne yi shawishu zai ke wasu wafi yi salati a cikin sallarsa don kada wai a ɗauke masa takalmi ko wa kal an ya azula lahu jamu khatirin ka zai wuya samu yadda zai haɗo zuciyarsa fi a cikin ta shi yasa aka hana ajiye shi a baya aji dalilin wannan wai ka ana yamini in ya sa shi a dama fa ai nan ka yana ganin da garin ko to fa sunan da sunna take an yakun yamin lil dahirati dama ba a jabu sabuwa wannan su ake ajiya ta gidan dama shi ko da kare ba san ko akwai abin da ya taka ba amma ba ji babu abin da ya saura illa ya kula an ya sabe sai dai sa nan gefen agunsa in ba wani mutu agun ko kuma kala sai mala ya sake sa ba da kalamin bayan ya maganganu ya Allahumma ya ubangiji izzinai illa ya gona sai ya kasance Allah ya sa da hagun nasa kuma ana ko mutum ya sallara wala ya ba'alu zalika nan kuma zai aikata haka ba zai dauko da kamin ya sa a gefen hagu din ba la'anna yakunu ala yamin ne ga don da ya sa shi a gefen hagu din kuma ya zama a daman wani kuma ke da ya bai ya lau idan aka don kan sai a sa shi bai ne dai a gaba kuma gaba kuma ba ta gaba ta nisa ba sai a sa shi gaba ta kusa nan za a sujira sai a sujira na an tsallake yana ta gefen saitin haba an gane ko bai za su jin iya sallah an yi sajada kana da ganin zai kasance bayan da rakani a tsakanin haɓarsa wa raƙabar da shi da wuyansa wa da haɓar zai bi a hankali a hankali don kiyaye an yi har rika kar ya motsa idan duk lokacin da mai sallah ya motsa wani abu in dai abun kuma a jikinsa akwai ƙazamta sallar babu shi za na jira ko a ƙarshen rawani nake in an yi rubuta ko hijira ta ɓata sallah amma idan najasa a ƙasan takalmi take haka kana tsaye akan takalmi kila kamar za ka sallah da takalminka Allahu akbar sai ka tuna a'a ashe ƙasan takalmin da ƙazanta to dan sanda ka dan zara kawo ka sorot in dai ka zara sawunka bai motsa takalmin ba kawai shi kenan yadda ci gaba ka dai ka tsallaka ka ci gaba da sallah sallah kuma ta yi ba haka ake amma motsawa da abu ai da ga ina ko a gefen gara mutu aka akwai na jefa ka ganin sallah yana sunkuya da yana tayi da su sallah babu amma za ka kinta muna jefa akwai na jefa ko kana na jefa take da sallah saboda ba ku a motsi tare ba za ku yi ruku da ita ba ba za ku yi gida ba za ku dago ba a motsa da ita ya la ko don kai ya kasance mubashiran lahu ya yi cuɗanya da shi biya a cikin ta yadda magana a kare wa qala yaji bil marhal aidan kuma a cikin lissafin marhal shi mahallin aka a wani wurin daban wayan wi wato yayi niyya intizaru sala yana jiran sallah ne lima da saboda abin da ya zo biya cikin sa wa zalikum ribadu annabi da wannan ribadi ne a wurin ku wayan wi yayi aniya wato julusahu zamansa fi musallahu a inda yake sallah lima ja saboda abin da ya zo fi a cikinsa har ku daga gare shi alaihi salatu wa salamu ya rami ga gare shi annabi ya ce al mala'ika to kaga mala'iku to salli suna yin addu'a ta neman gafara ala aduku akan dayan ku ma da wasu musallahu matuƙa yana inda yake sallah ina wurin sallar allazi sallah fi wanda ya sallah cikin sallah taqulu kace allahumma ghafir lahu malaiku ya ce allah kai masa gafara allah kai masa gafara allahumma rahamhu allah kai masa rahama inji malaiku eh wanda ya zauna a inda ya sallah amma mu nan ga Allah ya alaihi salatu wa hadisu gudu wa ga alaihi fil madakhala cikin jami'a wa al ayadan qalan dan ce fi mahallin aka a wani gurin daban wayan wi daura ani ayin da salatu da sare da sunna fil masjid cikin tafiya ila masjid ga masallaci aylan qalan dan ce bi sakin wal waqari da sakankancewa da nutsuwa wato hankali kwanci limawa da saboda abin da ya gangaro bi zalika cikin wannan an guda gare salawatullahi iran Allah dan wa salamu da amincin sa alaihi gare sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza atatum salat in za ku je sallah wala ta addu'a wa antum tasawuna kar ku je da gudu gudu wa addu'a wa alaikum sakina ku je da nutsuwa wayan wi daura aniya inda salat sunnati sa'ar sunnah fi dukulihi al-masjid cikin shigansa masallaci fi du'a cikin addu'a alwari wanda ya gangaro zalika a cikin wannan wawa shi ne an ya kula ya ce bismillah da albakar sunan Allah sun wai salli sannan ya salati ala nabi bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kula sannan ya ce Allahumma ghfir li dhunubi ya ubangiji sai mun gafara ga zunubaina wa ta ali abwa rahmatika ka buɗe mini ƙofofin rahamarka wai da muke ɗaure aniya bi imtisalin sunna da tsara sunna imtisalin sunna da tsara sunna shi na kuruji yayin bitansa min masjid daga masallaci da an yi kaddama shimal ya fara fito da kafar hagu wai akir da yana jinkirta ta dama wayan wai daura aniya inda salat sunnati zai sada sunna shine kuruji yayin fitansa fi du'a cikin addu'a alwari wanda yazo a dan karin nan shi cikin sa wa huwa an yaqulu shine mai fitan yace bismillah da sunan Allah kuma ya salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ne wa annabi salati kuma ya kulu sanai ya alama ga fili zunubi ya wani ka gabata min zunubaina wa da li abwa ba fadalika ka bude min kofofin fallaka inda haka lamuhu maganar sa ya tuki wa min da hali da tuki wannan maganar naka inda ha ba ya da rike sunnat muhammadiyati bayanin da farkin sunnar muhammadiyya ya tuki fi babu umurul masajid cikin babin al'amari na masallatai ala sabili tambil ala ya kan tafarkin fadakarwa da hankula la ala sabili ita ba bisa tafarkin fadawa na iri komai da komai ba Allahumma ya ubangi wa fikina kai mana gamo da katari ittiba sunnat nabiyika ga bin sunnar annabinka Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jahihi domin alfarmasa indaka aurenka alhamdulillah
kuma masallacin na ga hada kanta da ake aji